da kake da shi shi ne a ƙasa to amma ba a san abin da gobe za ta zo da shi ba ta yi goben ka koma kai ne a ƙasa wanda ya riga rafa alhali zamani shi ya ɗaga shi a wannan baitin akwai istiara ko koko wanne ne istiara annan da istiara take la tuhina al-faqira allaka anta ka a yawman waddaru qad rafa'a an tarka ko a tarka din ne istiara take a tarka ne istiara take addaru qad rafa'a wannan majazi ne akali majazi ne akali zamani ba shi ke dauke daga mutum ba Allah ne ke daga wanda ya so dagawa shi yasa dangane dagawar da zamani wannan majazi ne akali amma an tarka ruku'u mutum ya su ruku da kansu ya su an arata ne wato lizulli da kaskanci ko lilhawan da to shi wannan kenan an shafe nunin takidi a nan la ta yi na fakira allaka an tarka a yawon wadda haru kadarafa yau jaran akwai ta mata iri ce mu rashin hace ko mutlaka ko mu jarada saboda da ya dace da ko an gura abin da muka ce mu gyara da ma'ana an gura abin da ya dace ta da mushabbahu yayi ta gano mutlaka kenan in kana nufin ba zo da abin da ya dace da kowanne ba mutlaka kenan ba mu gyara da ba mu gyara da wanda yake aka zo da abin da ya dace da mushabbahu to haka ne ko mutlaka ce mutlaka ce ya ta yi ce to shi yasa ta zama mujarrad ai to rukuwar ai shine musta'aru da na nuna rashin hake na ko sai dai a ce an mata karshe ne da an mata rafu saboda za mu ana cewa ruku wa rafu minhu ko ruku wa rafu minhu da wannan kenan an shafe nunan takidi wadda take hafifa saboda saki ne da ya zo bayanta ala shafe na shafe ta din ya ɗaukaka ba da gairin fatki bayan wani fata fil wakafi a wakafi idan ta zo bayan wani fata shine ta zo bayan kasara ko ta zo bayan ramma to sai a shafe ta ya fi ɗaukaka a halin waɗafi da dai ta ɗaya ruwa da bai da ce gaskiya a ce an shafe ta a nan faɗa ce kan saboda an shafe ta to an binne wanda zai nuna misali bayan kasara kamar in rubi kai take da in rubi fili amri ga mace guda ɗaya to za ka ce kaga in ka takidin sa da nunin takidi wadda take hafifa za ka ce in rigin haka nan in ribu a fili amri da jama'a tun suko in ka takidin sa da nunin takidin hafifa za ka ce in ribin ka shafe wadda amma idan ka yi kafi akan in ribin ko in ribin sai ka komo da shi ya koma in ribi ko in ribu ko shi ya sa wani malamin ibn jinni ya ce shafe ta nan gaskiya ba zai yi ba ba a yi wakafi a wajen da don aka yi wakafin sai an shafe ta an shafe ta ko to me aka bari ke ai ba wani abu wanda yake zai shirar a kan ta ya wannan kenan ya ba da gairin saki fil wakafi ala yan ribi a maimakon yan ribin ko yan ribu a maimakon yan ribin a wajen wanda suka ce a yi haka nan cewa shafe kai shi ne abin yi to sai mai mai tumaitin ko ya ta yi yin alfakira an tarka a yawon wadda haru gada rafa to wanne ne a majazi ne akali shi kada rafa rafa a shi ne karshe shi kuma san istiara ce ke cikin garka istiara ce ta saruhiya taba'iyya kana da bayyana abin da za ta yi hankali kowanne yana da hannunsa ai sai bai kore ɗaya ba ɗaya a cikin su bai kore ɗaya ba wannan dai ta fuskar dangana ɗaukakawa da zamani an san zamani ba shi ke ɗaukakawa ba a wajen wanda yake mummuni shi yasa na zazi ne a kane shi ko ainihin ka dangana kuma ɗaukakawa ɗaukaka rafa'a wanda yake ya dace da ruku'u shi ne zama tarsihi an yi tarsihin ruku'u ɗin ne to shi kuma wancan lafihi na alfakira allaka an tarka a yau bayan da ake nufin cewa ka kai kasa sai aka aro ruku'u gare shi sai aka aro ruku'u ga wannan to shi ne isti'ara ce isti'ara ce shi yasa kowanne yana nan a matsayinsa yanzu misali wajen gudanar da isti'ara ba makaniya ba ta kan zo tare da tahayyuliya ba kuma kowace a gudanar da ita a matsayinta ai dan an sau daya bai kore a sau dayan ba akwai inda yake akan samu majazi mursali ya haɗu da isti'ara a ce ko a gudanar da isti'arar ko a gudanar da majazin ba dama a haɗa in ya zamo a abu ɗaya ne to amma wannan guraren uku ne kowanne da matsayinsa shi yasa kamar misali in asalin mishfaru mishfaru leɓar razumi to idan ka sake shi akan leɓar mutum ka kira ne ɗan mutum mishfar ta iya zama isti'ara ce ta iya zama majazi mursali sai dai majazi da mursali wanda ilakarsa shi ne idilaki tunda asali mishfaru leɓe amma muƙayyadan bil ba'iri yanzu ka mai da shi mutlaki shi yasa nan majazi ne mursali ta yi kuma ya zama ta kamanta leɓen na mutum da leɓen razumi wannan kuma ya zama isti'ara kuma ya zama alaƙarsa mushabaha ya sa zama istiara irin nan dole sai dai a tsau daya in an gudanar da wannan kuma za a gudanar da wannan ba in gudanar da wannan ba za a gudanar da wannan ba saboda a waje ɗaya ne ba za ka iya cewa ka ce ɗaya majazi ne musali kuma istiara ce ba sai dai ka ɗau ɗaya daga ciki sai dai ka ɗau ɗaya daga ciki ka bar ɗaya amma kamar nan duk guda uku za a za a iya ɗaukar su kowanne yanzu saboda ba a kalma ɗaya ba ne ba a kalma ɗaya ba ne shi yasa wannan sun kenan shi bai ta wani wani bahari ne basiri ne daga aminu ya basiri ne hakiki ne hakiki ne ko da ya ya ilatun latihi nan ta ilatun hakiki ne hakira al mutasilin laka antar fa'ilatun sai ya sa a hadisin to sai wa rudda wa dara da dal wa rudda ma laha wa dara da dal sai mini da alif baki sai lam da ha babba da alif baki alifa sai ne gaba da ta bayani akan nemin takidi wadda take hakika da aka ce idan a halin wakati ne akan shafe ta misali kama a iribi in an take da za a ce iribin a shafe ya ko iribu in an take da sa da min take da hafifa za a ce iribin a shafe wawo da aka ce amma idan kai watsafi a kanta a can na idan kai watsafi ya zama aka ce ka shafe nunin takidin nan nunin takidin nan ka shafe ta saboda watsafi to kuma wa rubda sai ka dawo da ma ku bisa laha abinda aka shafe saboda ita nunin takidin biyar sani sanda take akwai ta shi yasa sai ka ce in ribi ka dawo da ya ko ka ce in ribu ka dawo da rokin an da can ka shafe ne saboda haɗuwar su da saki ne da ma yanzu tun da an ɗauke saki ne shi wannan saki nan na su sai ya dawo ya ce in ribin in ribin in ka da nunin takidin amma in kai wakafi aka ce za ka shafe ta sai ka ce in ribi ko erebo wa ba'ada fatihin qulibat zi alifa ana mai da aliyan nuna takidi wanda take hafifa ta koma alifi bayan fata a halin wakati kamar misali iriban to idan kai wakati a kai sai ka ce iriba da yawa wasu sun tafi akan cewa wannan ake nufi da matsalan da faɗin imran gaisu da yake kifa na kirin zikira habibi ke san ne a sani kamar da yin malik yake faɗa wa abdullahi na ba da fakin alifa wa kasan kamata ƙonu fi kifan kifa wa abdullahi na ba da fakin alifa wa kasan kamata ƙonu fi kifan kifa haka nan wa'yansu sun ce kamar na alkiya fi jahannama shi ma nuna tarkibi ne amma kamar da ita a lefe saboda kamar dubo wakaci ya wakafi amma su suna cewa ai alifu tasmiya ce ne ne nuri ne na tasmiya ba wai nuna tarkibi ba ce a kamar da ita a lefe a ƙur'anin dai akwai misali na nasta'an na nasta'an bin nasiya a zama aka rubuta shi a lefe ko la yusjananna wa la yakunan min as-sajidina ne kan makaranta sun zama a kan a nan ya ka wata sai ka ce da nasa ko wala ya kuna da yusuf nan na wala ya kuna a to wannan kenan dai an faɗi wato wannan hukuncin mai tuni mutaki da hafifa wanda mun dai tun shi ne na ƙarshe a na hukuncin hukuncin ita ne mutaki da ke sun wani tashi masu harafi biyu shi ne ha'id ha'idin nan shiri uku ne akwai ha wanda shi ba shi nake ha guda biyu shi wannan ha din guda biyu ba a kan su nake magana a nan ba inda a nan muna magana a kan haruffa ne ha wanda yake harafi amma akwai guda ɗaya to akwai ha kuma wanda yake suna na fi'ili amri wanda a cikinsa ana cewa ha ana cewa kuma ha'a ana kuma wato akwai an a iya cewa ha wato ya game da mutum ɗaya sai ka ce haka namiji mace kuma ɗaya ka ce haki na mutum biyu haku ma mutane da yawa haku maza ne mata kuma da yawa hakunna hakan kuma faɗe shi a ce ha'a ga namiji ɗaya haɗi ga mace ɗaya haɗu ma ga maza ga mutum biyu haɗun ga maza da yawa haɗunna ga mata da yawa wannan sunan fi'ili ne amri kamar an ce ko shi yasa ba a kansa muke magana a nan ba inda ana magana ne a kan abubuwan da suke haruffa ne nan da abin da ba harafi ba wannan ko suna ne na biyu a na biyu shine wanda yake zuwa da merin mace wato yadda take ga'iba mufrada wanda shi haɗin nan yana da mahalli biyu yakan zo a mahallin nasba kamar rarrabtuha ko ra'aituha ko innaha innaha yakan zo kuma a mahallin jarra kamar marartu biha marartu biha amma dai baya zuwa a mahallin sadaka yana zuwa dai a mahallin nasba da mahallin jara wannan shi ma dai haɗin lamiri ne suna ne yasa ba a kansa muke magana ba sai na uku ha wanda yake shi wannan harafi ne shi ha harafi ne yana cikin haruffan talbihi wato haruffan da suke nuna ana son wanda ake faɗa wa magana ya faɗaka ya kula sosai za a faɗi wani abu wanda yake muhimmi shi ne ma'ana haruffan talbihi haruffan talbihi sun kai kamar guda nawa akwai mai kuma akwai ala da su ke nan Allah haka yakan zo don tambihi ko tahariri yake zuwa tambihi yake zuwa ko ko yakan zo don tahariri idan tahariri ne ko ko yakan zo don tambihi ne karin tambihi gaba daya ga ma a ma take kuma ne tawe yana amma amma in an kara alhamza amma wallahi lau an kunta gowa kama bil hore an ta walal atiki sai wanne a yanka da ala ala yana zuwa eh kalla tana zuwa don tambihi na nonon kalla guda ne ne ko ne su da abokan kalla ba ko mai harafi hudu ce ala mai harafi biyu ne yanzu ko amma dai kalla ce a kai masibatan lura da in zagari wata ala haƙar wa ilin nari tana zuwa din nan tanzuri tun da an ce tana zuwa kamar ala kalla basidatan li rada'in zajari wa ka'ala haqqan wa ilin nari yanda sai dai ke fada alfiyar sa na hukum takan zo dan tanzurin kalla in ji wasu malaman amma ban da si da waihi ban si da waihi shi a wajen sa da wasu jama'a da yawa malaman na ba ta zuwa dan tanzuri domin ma'ana tarar ne kawai wa inda imamin nawi في تلكة السماء عليها يكون الوقت فيما تحصل وليس لها معنى سوى الرجع عندهم فإن أقمت شيئا سواه فأول حتى عندك راجع كلا كلا كيف تأكل shi shi da wai da wasu manyan malamai suka ce kalla duk inda ta zo sai dai ta zo don rada ko zajaro amma ba ta zuwa don wata ma'ana masu malamai ne suka ce ta kan zo ta kan zo da a matsayin harafin tambihi ta kan zo a matsayin hakan ta kan zo a matsayin i sannan na rubuta shi mai gilin malamin nan babba ya kafa a kan na rubuta shi mai gilin malamin nan babba wanda yake mutafannini ne wanda yake ma'asirin su da wahin ne su da wahin ya riga shi mutuwa amma kusan ya ke su da wahin nan amma su da wahin ya riga shi mutuwa da shekara ashirin da hudu don da shi yau sati ne tun da hudu ne shi nauru labarin suna yin yau sati ne da shekara talatin da hudu kuma shi mutafannin ne ba na har ya san ilimin fikin da hadisi da mutta da su to sai to tana zuwa don tambayi wuraren da takan zo waje hudu ne ha tambayi tana zuwa a waje hudu takan zo dai a duk wani suna na ishara wanda bai ke banta da na nesa ba ishara wadda take bata ke banta da na nesa ba kamar za to a iya cewa ha za ko zi a iya cewa ha zi ko zini a iya cewa ha zini لا تعبر عن هذه جهنم التي amma isharar da yake take ɗanta da na nesa to ba a sa haza ba a sa abu ba a sa ha ba a sa haza tarbiyya a cikin ta kamar irin su samma ta hanna ba za a ce ha samma ba ko ha hanna hanna ishara ce amma ga na nesa waje na farko ke nan daga cikin inda ta karu waje na biyu inda take zuwa shi ne duk wani lamiri wanda yake an ba da labari daga gare shi da ishara labari ne aka ba da labari daga gare shi da ishara to ana sa ha a wannan lamirin a ce ha antum ulai ha antum ulai تحبونهم ولا يحبونكم فلا تساها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم هؤلاء أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أتساها saboda an tunaniri ne wanda yake an ba da labari daga gare shi da lamiri shi ya sa inganta a sa haku tambihi a nan wato ya inganta a sa haku tambihi a nan wajen to waje na uku inda take zuwa shi ne duk kiran da yake an yi da ayyu kiran da yake an yi shi da ayyu to sai a sa haku tambihi kamar ya ayyuha rajulu ونادوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر بكلمة ليش أمشي ده أيو أكن ساحائي هاء التنبيه لأن ما عندك كذا irin ayyuha ayyuha haɗu tambihi ce shi yasa misalin zai za a ce za a yi irabin ya ayyuha rajulu ya za a ce kenan al'irabin tsoro ana ana tsakoni tsoro ayyo da'i na su ya ce amma a san ko da manzo ta da ke nan amma da manzo ta da irabi da ka zama ta tuntuni ai wa musulatan ila ni da ma fi ya al wa musulatan kaga da an faɗi cewa mausuliya ce aka ce kuma tana zuwa musulatan a sai kenan zaman kanta take wannan ba wai mausula ba ce amma a cikin malaman nawa akwai wanda yake bi irin wannan ayyukan mausula ce kamar a hafashu a hafashu ya sai dai mas adasa ya tafi a kan cewa eh ayyukan nan mausula ce a ana lamiri ba ne ayyu ba ta taɓa zuwa a matsayin lamiri ba tana zuwa a sharbiya tana zuwa a istihamiya tana zuwa a mausula tana zuwa mausulatun ila ni da ma fi fi'al mai sadawa zuwa kiran duk abin da yake an yi ta'arifin sa da alfin da a tsarin larabci ba a kiran abin da aka yi ta'arifin sa da alkai tsaye na kafi yanzu shi ba sai dai shi zuwan kamar faɗin mawaƙi a yanzu gulamanin lazani sarra iyakuma an tuɗi ba na harba yau ko ranar yau a nan an gula mana na zanu sarra iyakuma an tuɗi ba na rora shi yasa ayyukin wannan ya za a ce mata kuma ya ne iradin ta yake suna ne wanda ya zo don a sadu da shi zuwa kiran abin da yake da al suna ne wanda yake ya zo don a sadu da shi zuwa kiran abin da yake da al haɗin ko a shi yasa ayyukan mabniya ce bisa ramma a mahallin nasra take inda munada ce mabniya ce bisa ramma inda munada ne wanda yake mufradi ma'arifa mufradi ne ma'arifa shi yasa za a gina shi bisa abin da ake masa ramma rafa da shi da gina bisa ramma haɗin ko haɗu tambihi a rajul kuwa wanda mafi yawan malamai suka tafi a kai menene matsayin arrajulu ne ne daga ayyukan ko ko kuma to akwai wanda suka ce zai iya zama wasuka amma ba su suka fi yawa ba wanda suka ce zai iya zama wani a ce sai dai saboda abin da aka ce shi yiwuwa zama wasu sana'ati ya kaɗan ce kasa ita suna koyaushe ana son ta ƙara keɓance ko abin da ake sauraro daga gare ta shi ne akalla za ta keɓance shi ko ne ta fuskar ta arife ko ta fifi ko wani abu da wanda ya kama da haka to amma da ka ce ya ayyu ayyu ka ga idan mace ce galiba an ta cewa ayyatu shi yasa an san nan namiji ne kake kira to dan ka kawo arrajulu a nan kuma kace wani ati ne na ayyu na atin ne ya ƙara na ati ana so ya ƙara fito da mal'uci ne ta wani wajen da tun da ce ya ayyu ayyu an san namiji ne Allah ta ce gano an cewa ya ayyatu ya ayyatu hal mar'atu ya ayyatu hal nafsul mutma'innatu ayyatu sai a sa ta mutane su kai ana sai ya sa rajul ta da ce na ce ne yana da dan rauni sai dai a ce menene badali ne ko kuma harfi bayani ko kuma harfi bayani zai iya zuwa badali zai iya zama wa harfi bayani ya ayyuhan rajulu ya ayyuhan lazi unzila alaihi zikir ya ayyuhan sahir ud'u lana rabbaka ayyuhan sakalan to a ita wannan inda yake ta zo haɗin nan inda yake ta zo tare da ayyu ya halatta ai mata ramma a iya cewa ayyuhu ayyuhu rajul ayyuhu rajul ko ayyuhu nas yana daga gare shi kamar kira a rablan mai amirin sana furgulakun ayyuhu sakalan ko yana da ayyuhu sahir ayyuhu shi duk guda uku nan da yake aka karanta na ba a miƙiya wajen rubutu ka aka rubuta ba qur'ani an ba a miƙiya qur'ani to yana yin ramma da ha'i guda uku ne daman ayyuha ko wanda yake an rubuta ba ba ha'i ko da wanne da wanne Tsohon ya yi wasu ayyar sai wanne kula kuma ayyuha sakala haka ne ba a nufi sai wanne ne na uku nuna da na tsoratun nuri wasu mu ila na jami'a mai yiwuwa da muni nuna shi ne shi ma ba a laifi ko to shi Allah Muhammadu duwa nan da ran marha'i na ya karanta su to waje na uku da yake nan to waje na hudu kuma da ita ha'u tambihi take zuwa shi ne a cikin rantsuwa wadda yake an yi ta da sunan Allah rantsuwa wadda yake an yi ta da sunan Allah yanzu an shafe da harafin rantsuwa sai a sa ha'u tambihi to kuma yin wannan ha'in a iya mata madda a iya cewa halahi wallahi kamar na hadisi ko a sashen riwayoyi hadisin sai da hadiyar ka gaji wallahi la ya amadu rasulullahi ila asadin min usubillah ya qatilu an Allah wa rasulihi fa yudika salabahu ko fa yudika salabahu Allah ha'un ta tambayi ce ai a akwai masu cewa ha Allah ha ya ce kuma ha Allah din ba tare da alhamdulillah ba ane mata madda ane mata kasaru shine da guri hudu ne ta ha'u tambayi take zuwa Hmm? shine rantsuwa rantsuwa yadda yake an shafe harafin rantsuwa sai a bar ha'in na tambayi ba ta haɗuwa kenan tare da harafin rantsuwa ba ta ce wahallahi ba ko ta hallahi ba a sai dai hallahi hallahi to shi ne na hauta ne ko sai na wa sai mu tafi ha iri uku ce amma guda biyu da a cikin suna ce shi ya sa ba ta mu bace a nan ba na mu bane wa'annan guda biyu guda ɗaya ce wadda take harafi ita ce harfin tambayi wadda aka ce tana zuwa a waje hudu ne tana zuwa a waje hudu ne tana zuwa a sunan ishara wanda yake ba ya ke banta daga idi ba ba ta zuwa a sunan ishara wanda yake banta a daga idi shi ya sa matar a alfiya ke cewa wallama ko wallamu kaga a wallamu a babin ishara والمد أولى وجود الله إذا يبعد واللام إذا شئت إذا menene wallamu ne danta ha mumtani'a ko wallamu in kaddanta ha mumtani'a aka ce da kace ha za nika ba ka yi cewa dai ha za ka saboda lamin yana ƙara nuna nisa ya sa inda za ka sa lami to ka sa hayi ba da ka ce ha zalika ba sai dai ka ce zalika ko ka ce ha zaka waje na farko waje na biyu kuma shi ne lamirin da yake an ba da labari daga gare shi da sunan ishara abin da yake an ba da labari daga gare shi da sunan ishara kamar ha antum ulayi ha antum hancin lamiri ne labarinsa shi ne ulayi hancin ulayi ta hibbonahun da layi hibbonakun wasu ne nuna bulkita ne kulli sai kuma yanzu na uku shi ne nikiran da aka yi da ayyu nikiran da yake an shi da ayyu to ana sa ha a ce ayyuha to waje na hudu shi ne rantsuwa da yake an shafe harafin rantsuwa to su ne guraren haɗe sai na tafi gani da wa ita tana zuwa ita ma fuska biyu akwai wa wadda take suna ce ita sunan fi'ili ce wa ina mamaki kamar an ce a ajabu hakan cewa aka mai da alifin kuma ya fi ya yawa ma a ce wai wai kamar na qur'ani wai ka annan laha a ajabu ma'anarsa daga sunan fi'ili ne murari wa kamar waje abi an ci wa fufil ashinabu waje abi an ci wa fufil ashinabu wa a ajabu wa bi abi an ci wa fufil ashinabu ya bi abi an ji wa kokil ashnabu wannan wa sunan fili ce shi yasa ba ita nake magana ba a kanta ana inda ana magana ne a kan harafin wa wata biyu ita ce wa wadda take harafin wadda ita ana amfani da ita ne wajen nudba kira na nudba kamar wa ra'asa wa amiral muminina wa amiral muminina akan yi nuduba da akwai wanda ma suka ce sai ta nuduba ta ke ɗanta da ba a yi da ya ba akwai wanda suka ce ana yin nuduba da illa iyaka inda yake ana jin tsoron zai rikita in an yi da ya za a ɗauka kamar nida'i ne to kamar zaran nida'i ne ba nuduba to sai a yi abarya din dole a yi amfani da a ruwa a wajen da wa kenan waya sai kuma ya ya wadda yake ita tana zuwa ne a cikin haruffan nida'i haruffan nida'i sun kai guda nan hanya ita ce uwa uba akwai alhamza akwai ne aya aya ai sai ne a ya wajen nudu ba ko sun kai nan da ta haura ba mai kafiya guda nawa ya kawo kafiya ta na hau guda nawa ya kawo ko bai kawo su ba magana guda ta magana mai ji ka duba a wannan nan inda akwai kafiyar a ciki ko ida'i guda nawa ne ya kawo asma'ullah zamatin nida'a يقول بئر ما يخص بالنداء guda da wata ba da zuwa lullu bai kawo ba a ba ko bai kawo a ba bai kawo a ba to bai kawo haya ba to da haya da haya bai kawo bai kawo ba Oke. Isi Isi ini ya kaya Coba aku dari akan su To ita ya dai ita ce kan gaba a cikin nidai Shi yasa inda ma da akwai wuraren da aka yi shafi Harafin nidai Sai a ban munada kan Da a irin nan dole an tashi kaddarawa ba wani harafi na nidai da za a kaddara sai ita ya saboda zama wata asali ita ce asali a cikin nidai duk inda yake an shafi harafin nidai za a kaddara to sai dai a kaddara shi a ita akwai wani alfi ake cewa game da shafi harafin nidai bijinsu wal musharila kalla wa man yamna'ahu famna'a azila وذات اسم الجنس والمشار له بل ومن يمنعه تنصر عازلة إيه أشافي حرف النداء أسون الجنس كلا كتني والمشار له هو إشارة أشافي سون wato an shafi harafin da dayi kalla shi ma ka sani domin yamma wanda yake na haka bai halarta ba akwai wata nasassu haka bai halarta ba a shafi harafin da dayin a sunan jinsi ko a ishara an sura azula ka taimaki wanda yake masa ya yi daidai ba ko ya faɗi magana da ba daidai ba akwai shahidan da ake kawo kan cewa an shafe harafin da dayi a sunan jinsi ɗaya daga cikin shahidin shi ne wanne sunan jinsi wanne hajaru sau biyu hajaru ko sau biyu ya hajaru aka shafe ya hajaru sunan jinsi ne na na hadisin annabi musa ko na hadisin annabi musa ala nabi na ya alaihi salatu wassalam to wanda yake kuma a karin magana fa inna na amma fil qura ko ana nufin ya ce ruwa ne aka shafe ya kuma aka yi tarbiyya ko a da miki ha da rikira inna na amma fil qura ko gaura ta gaura ta ake cewa ka sun ku da kyau domin garin nan akwai jimina ta kama da dogon wuya ne ko abin da akwai jimina a garin dan wanda yake da isa ba yana daga kai cewa ai ya isa shi ne ake fadakarin magana ko cewa akwai wanda yake gaba da shi a waje cewa a da rike da ilin na ana firgura ya kira wani ne shi ma sunan jinsi ne ko aka shafe harfin mai dai ke kuma na isharar su kan kawo shahidi na da qur'ani cewa su ma'antum ha'ula'i ta katalina an fusa ku su ma'antum ya ha'ula'i ne aka shafe yadin an shafe yadin ko to sai dai a ce a sa masa abin da za a ce alhajar wannan ne zama tarihi amma a sunan jinsi ne duk dutse hajjaru ne duk dutse hajjaru ne shi yasa sunan ne jinsi ke hajjaru hajjaru ba tanwi ne tun da muna da ne eh ka ba ni tufafi na ko tsawon da tufafi na kai dutse to sai shi wannan da inda za mu duba shi da abin da malaman nahar suka fada da kuma abin da malaman balaga suka fada a game da shi ko inda anan ma da mun wasu suna cewa su malaman balaga da abin da suka ara ko suke bayani a kai magana ce ta ta nahau ya kamata a ɗauka gaba ɗaya a mayar can gaba ɗayan ta ga nahau tun da akwai masu ganin cewa ai gaba ɗaya ma kamar abin da ya shafi ilimin ma'ani kamata ya a haɗe shi da nahau a haɗe ilimin ma'ani da nahau in ya so ilimin ba a baje kuma a haɗe da aro da gajiya in ya so bayani ya zama shi ne na binciken balaga duka balaga ya zama binciken ta akan abin da ya shafi hakika mujazi ta shi biyu da kinaya su ne ainihin guraren da ya kamata a ce daman ta ta mai da hankali amma binciken su musulun musulun da ilayi din na nahau ne a za a ko masu balaga ya hau kwato ya su kai to da wannan kenan da su za mu koma kan ita ya ɗin koko ni da da yadda yake shi da da yana cikin insha'i ko ya nemi asul ma'ani yake faɗa ya asul ma'ani akan nida'i ya fara da akan nida'i kawai wannan kana da ma ga gaira asul ma'ani يجيء كل موضوع الإنشاء كما قول حضر التفاعل وما زاد الإتفاق ولا زاد الإجراء في دائكم لكن أن ينوز إذا مكونا مديرنا أن ينوز به لكن أدوات الناس مصابان da aka samu tsakanin malamai haka wacce kuma cikin adawatu kuma ita kanta yadin akwai sabani mai yawa tsakanin malamai cewa tana zuwa don ya da'u fa'idi ne ko ko tana zuwa don ya da'u fa'idi ko ko don mutawassit ko ko a ita mushtarika ce ba inda ba za ta iya shiga ba da za mu dubi masu waɗannan zantattuka sai mu tafi ga ita balagar ko akwai nuna jallu ba'idi والعطف أي وهمزة المريد يا wa'aya ko lili galba idi ya wa'aya ko lili galba idi wal akasu ai wa hamzatul muridi ya wa'aya lili galba idi wal akasu ai wa hamzatul muridi to sai mu karanta baitin gaba yace ya ya ko tarki ya ya wa'aya da aya mini don baƙi don kira ga wanda yake nesa wanda yake nesa nisan aka ce iri biyu ne akwai nisa dangane da waje wanda yake tsakaninka da shi akwai tazara dangane da waje to ka yi kiransa da ya ko da aya ya zaidu zaidu yana nesa kenan da kai aya zaidu zaidu yana nesa da kai wal akasu akasin wannan kuwa to kuma na biyu nisan na biyu shi ne nisa na daraja wanda yake na ɗaukaki ne a kan kafaro ko ga ka gashi ka kiransa daya dama da ka nuna cewa to ko da yake ga ku kusa dangane da waje amma fa matsayin da dabanbanci da yawa ya kai kira daya ya to wala aka so aka so wannan ko shi ne kiran wanda yake kusa ai ana amfani ne da ai ai zai ai amuru ai fadimatu idan ya zama duk suna kusa da kai suna kusa da kai wa hamzatu muridi sai kuma alhamza wadda mai nufin yin amfani da ita shi na zai amfani da ita a zaidu asukana nu'mani al'araki تنبه بأنكم في ربع قلبها سكان وسكان نعمان العراك السكان to ko da yake shi ne ya yi amfani da shi ne ga za a gane kan wannan ne amfani da alama ce ta kiran na kusa duk da cewa yana kiran na nesa don ya nuna cewa a kusa suke da shi domin suna zuciyarsa cewa suna zuciyarsa a nan da ya kawo alamomi guda kudu guda biyu ya ce ana amfani da su don kiran wanda yake ra'idi guda biyu kuma yake ana amfani da su don kiran wanda yake tariri ya zama kenan a cikin alamomi guda nawa ne ba a kawo ba a alama guda nawa aka faɗa jiya guda biyar wacce ce ba a kawo kenan kaya wannan alamar su yake juyawa ta koma kayi ba ce haya haya din dai da haya duk ta ce su da alhamdulillah sai aka juya ta koma hayi aka ce haya to a hayya wannan ya zama fili su a fili ne amuri hayya hayya gina wannan ba kira ba ni da'i ba ne kenan su a fili ne amuri to wannan kenan dai akwai sura da mun bai kawo su wanda yake ake amfani da su don mu duba ko to a wannan baitin ke nan sun mai tashi ne ya kawo su ne don ya samu cika baitin da wanda wanda yake nufin ya amfani da ita ita alhamza ita ita ce wadda an samu ita ta ce a kanta ana amfani da ita don nida'in wanda yake gari ai akwai wanda suka ce ana nida'in mutawassu ne da ita shi yasa sun da fatan cewa ita alhamdulillah ita kadai ce ta zo don nida'in garibi don kiran wanda yake a kusa a adawatun nida'i din nan wanne wanda aka amfani da su a qur'ani wa'anne ne wanda aka amfani da su a qur'ani wani amfani da ya ne kuma a tare su ko ya yi hannun da su ya yi hannun zamin ya yi hannun zina a amani ya ko ya yi halkaci runa da amfani su ne da nidai su ne guda nawa ne wanda aka fara da nidai rabbakum akwai wata ayyu annasu na ko da suratul hajji la idaya wa lazina amanu yana zai da akwai ya lazina amanu la tatawzu aduwin ko sai kuma wace ya ayyu lazina amanu la tuqaddimu ya ayyu lazina amanu ukunu ko in fata harafi ne na murari'anci ba na asalin fi'ilin ba ne amma ra ita ta fi'ilin ce ko ya zuwa ƙarfe a kawo kowanne ga matsayinsa a fi'ilin ta ce ta fi'ile ko ainihin na fi'ile ko ko a nuni ne wanda yake ya zo na taki kalmomi guda ne na suka haɗa wajen kudu lalani to ita alamar murada an ce ka ake za a ware ta wannan ba a maganar ware ta ga shi zan sake nan ga lamiri ya kuma to ai kuma akwai nemin rafa kuma ce mun dole ku ne kuma alamar rafa sanni ne shi yasa kalmomi har wajen guda biyar ne suka haɗu a ciki ko ga layi ga shi kansa filin ga kuma lamiri na rafa ga kuma nunin rafi ga kuma nunin tauhid a sabila guda kalmomi guda biyar ne suka da cikin lakarar rumma yadda yake an shafe ko ya gurga su a haɗu da nunin shafe da kuma gurin da yake a da gurin da yake da dalilin da yake aka shafe a tsoron ko ya yi zai fitar mana kafin litinin yana faɗa cewa a cikin abin da ake shafe matsunin da yake wajibi ne a shafe amininsa